بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa wa Allah madaukakin sarki godiya wanda cikin rahman sai sake dawowa da mu wannan safiya ta alhamis wanda kai daidai da sha shida ga watan rajab ko sha shida ga watan rajab hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da sha uku ga watan hudu shekarar bature ta dubu biyu da goma sha bakwai za mu ci gaba da mu insha Allah na karatun ajin zaure daga cikin littattafan al-ibana na Abu Abdullah Ubaidullah ibn Baffa al-ibana kubra kenan sai littafin Sharh al-Aqidah al-Wasitiyya sharhin Malam Muhammad ibn Husaynin sannan sai kuma littafin Irshad saliki ila Ashraf al-Masaliki na Malam Abdulrahman Al-Askar Allah madaukakin sarki ya cikar su baki ɗaya da gafara. Zan fara da karatun Al-Ibana insha Allah an shari'atul firqatin nadiya wa mujanabatul firqatil madmuma. Idan ba manta ba jama'a mun shiga babin da malam ya fara tattauna matsala dangane da wajabcin haɗin kai na al'ummar musulunci da kuma kwaɓa ko tsoratarwa daga rarrabuwa ko ainihin wato mai da a jama'a su zama kungiya kungiya a nan ne inda yace zai fara kawo ayoyin alkur'ani inda Allah ya umarni da wajabcin haduwa kuma Allah ya hari game da rarrabuwa mun ji ya kawo waɗannan ayoyi tun daga kusan ayoyin suratul baqara har ya gangaro ƙasa ayoyin suratul bayyina a inda yake nuna wajabcin haduwa da kuma irin hadarin da al'umman baya cikin banu isra'il yahudi da nasara kenan hadarin da suka samu kansu sakamakon rarrabuwa da suka yi da kuma mai da addini kungiya kungiya Allah ya tsine musu saboda wannan kuma Allah ya halaka su ishara akan cewa idan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ta samu kanta irin wannan hali za ta shiga irin wannan tsinuwa za ta shiga irin wannan halaka Allah ya tsare bayan da malam ya gangaro kasa sai zai fara kawo mana wasu asarai kafin ya shiga baji na biyu inda zai kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan kuma da suke magana game da wajabcin haɗin kai da kuma haɗarin da ke cikin rabuwa malam yace wa qala azza wa jalla fi ma dhamma bihi al-mukhalifin Allah madaukakin sarki ya faɗi aya a cikin alkur'ani a inda yake zargin wato waɗanda suke samun saɓani a tsakaninsu kaga duk inda aka samu magana game da saɓani a cikin alkur'ani sai mu ji zargi Allah ke yi ba inda Allah ya faɗi matsalar saɓani ya yi sannan duk inda aka yi maganar haɗin kai shi kuma za ku ji ana yabo ne ana faɗin falala daga nan za a gane wannan shi daidai ne wancan kuma ba daidai ba ne gashi inda Allah ke cewa fataqatta'u amrahum bainahum zubra sai suka rarraba addinansu tsakaninsu sai suka zama jama'a jama'a gungu gungu shine zuba waɗannan su taru nan ya zama yesu yesu waɗancan su ma su taru can ya zama yesu yesu an fahimta ko al'amari kuma wanda yake da a tsakanin su babu wannan matsala amma da suka zo sai suka yayyanke suka rarrabe wannan addini suka rarrabe tsakanin su suka koma suka yi jama'a jama'a kungiya kungiya gungu gungu Allah ya ce kullu hizbin inda kuma abin takaicin yake shine kowane gungu daga cikin waɗannan karkasuwa din bima ladaihim farihuna suna farin ciki da abin da suke akai ishara akan kowa na ganin shi ne yake akan daidai ke jama'a mun fahimta ko aka dama abin yake kasancewa duk inda aka samu rabuwan kai waɗannan suka rike nan tawagan waɗannan suka rike wannan waɗancan ba za su dawo cikin waɗannan bane dan suna ganin su ne suke kan daidai waɗannan ma ba za su ce cikin waɗancan ba saboda suna ganin su ne suke kan daidai an fahimta ko shine Allah ya ce kullu hizbi kowace daga cikin kungiyoyin bima ladaihim farihuna da abin da suka riga suna farin ciki suna ganin nasu ne akan dare saboda haka ba matsala ko saboda wani fa'ida na duniya da yake zuwa musu ko saboda wani dalilai da suka gani sun rike wanda shi suke yake goyon bayan su kowa dai yana da abin da ya rike eh wanda ya dogara da shi Allah ka tsare mu sai malai ya kawo asarin da yake son ya kare yin wannan bayani ya shi yake cewa akan lamban hadisi ko asari kenan na ɗari da biyar الخامسة بعد المئة قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليل وأن مالا أبو صالح دنا واتو كمان شيني السكرتري نا الإمام ليس بن سعد أبو شي إمام مالك دنا المصري الله مدعو في سركي دافر كامل وأن أبو صالح شيكي تيوا حدثني معاوية معاوية ابن أبي صالح كنا yace an ali ibn abi talha daga ali dan abi talha an ibn abbas shi kuma ya karbo daga abdullahi dan abbas fi qaulihi ta'ala game da fassara fadin Allah madaukakin sarki inda Allah yake cewa wa idza ra'aita alladhina yaquluna fi ayatina fa'rid anhum idan ka ainihin wato ga mutanen da suke kokarin kutsawa cikin ayoyin Allah ina ma'anar kutsawa cikin ayoyin Allah shine suna kokarin su tsufuro wani dalili da zai goyi bayan abin da suka gamsu da shi ba wai abin da ayan ke magana ba shi yasa malamai suke cewa mutum ya a hankali daga ya tsaya akan wani ra'ayi daga bisani sai ya rika kokarin nemo wa da ra'ayin nan dalili matsala yake jawowa wato kada ka gina akan wani ra'ayi sannan ka kama yawon laluba na dalilan da zai goyi bayan ka duk abin da ka rarubo a wannan lokacin za ka yi hujja da shi amma ka yadda qur'ani da sunna ko shari'a ita ce gaba duk abin da ta faɗi to kai kawai bi za ka yi ko kun gane gaba to shi ne Allah ke zargi ire-iren masu waɗannan bibiyan ayoyi su rinka tsukuro abin da ba shi ne Allah ya saukar da wannan aya a kai ba shi ne Allah ya ce wa idza ra'aita alladina yahuduna fi ayatina idan ka ga irin waɗannan mutane waɗanda suke kutsawa game da al'amarin ayoyin Allah sai Allah yake fa'ari da abu to ka kauda kai daga gare su hatta ya hudu fi hadisin ghairi har sai sun dawo kan wani abin da ba wannan ba ma'ana su su dawo kan abin da ke daidai ko su bar shiga cikin al'amarin Allah su ce sai sun gano kaza na ayan Allah sai sun gano kaza su dawo kan abin da akwai yiwuwan a gano shi ko akwai yiwuwan a yi bincike a kai zama an gane ko to wannan ayan ne yake son ya gaya mana menene Abdullahi dan Abbas yake ina fata an gane wa qawli da kuma fadin Allah madaukakin sarki da Allah ke cewa fa ammal ladina fi qulubihim zaygun waɗanda suke da wani karkata a cikin zuciyarsu fa yattabi'una ma tashabaha min to su kokarin su su rinka bibiyan ayoyin da suke da mushabi wato ayoyin da suke da kamanni da juna a cikin alkur'ani ba dan shirya ba a sai dan su kawo rudani ko su gina akan wani ra'ayi na bata da suke akai wa qawli da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da Allah ke cewa wala tattabi'u subula kada ku bi waɗannan hanyoyi da suke kauda mutum daga siratul mustaqim fatafarraka bikum an sabili waɗannan subul din hanyoyi din nan da suka yi dama da hagu sai su karkatar da ku daga asalin hanyar Allah madaukakin sarki wannan ayan ma zai gaya mana me Abdullahi dan Abbas ya faɗi game da shi wa qawlihi da kuma faɗin Allah har wayo da Allah ke cewa wa aqimud dina wa la tatafarraqu fi ku mika da addinin Allah wato ku tsaya akan addinin Allah ne kakkiya kada ku rarrabu akan shi wa qawlihi da faɗin Allah innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a waɗanda suka rarraba addinansu suka zama kungiya kungiya tawaga tawaga wa qawlihi da faɗin Allah madaukakin sarki da Allah ke cewa ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا kada ku kasance kaga mu al'umma musulunci kenan tun daga kan sahabbai har duniya ta nade Allah ya ce wala takunu kada ku zamanto kalladina tafarraqu irin irin waɗanda suka rarraba addinin su wahtalafu suka samu sabani a tsakanin su wa qaulihi da fadan Allah da Allah ke cewa wa taqatta'u amrahum bainahum ayan da muka gama magana kai kenan ko sai suka yayyanka al'amarin su a tsakankanin su suka rarraba addinin su a tsakankanin su to ire-iren waɗannan ayoyi kun ga jiji suna magana akan menene hadarin da ke cikin rabuwa duk ayoyin za ku ga abin da suke magana kai to Abdullahi Abbas shine ake son ya gaya mana menene ma'anan ko kuma menene wajen waɗannan ire-iren ayoyin ba ma waɗannan ba kawai har da makamantansu to kafin mu ji menene Abdullahi dan Abbas ya faɗi ina son mu dan waiwayi isnadin hadisin kaɗan musamman saboda fa'ida namu na ainihin wato ɗalibai gashi wannan malami da muka ji a cikin isnadin da ya ce abu salihin wannan katibul laifi din nan kun tuna shi ko gashi a ƙasa malam yake cewa huwa abdullahi ibn salih al-juhani asalin sunan shi shine abdullahi dan salihu bajahani ko bajuhani ana ce mishi ibn salih kuma da ya sa ɗa ana mishi alkunya da abu salih an fahimta gashi yake saduqun mutum ne waɗanda yake da gaskiya babu laifi shine ma'anar saduq wato gaskiyan ba wai za a faɗe shi ne kai tsaye ba za a ce yana da ɗan dama dama kuma katirul galabi yana da yawan kurakurai ina fata an gane to a zahirin gaskiya irin wannan idan aka ji shi a cikin isnadi malaman hadisi ba sa saurin sakin ciki akan hadisin shi shine suke cewa yutabaru bihi inda mutaba'a ana iya yin hujja da hadisin shi ne in yayi mutaba'a da wanda ya fi shi ainihin wato ko kuma makamancin shi amma shi kadai a karan kashi ne magana to ba a lura da maganar shi gaskiya to gashi sai ma ne yake ci gaba da cewa sabata fi kitabihi wa kanat fihi ghafla kun gani ko irin wannan kurakuran nan da ake magana ya tabbata a cikin littattafan shi kuma yana da ainihin sakaci akwai ghafla da tare da shi kun ga yana da illoli kenan ko rawa an muawiya ibnu abi ibnu salih sannan kuma matsalar shi ta gaba yana da riwaya daga muawiya dan salihu wanda a nan ma kun ji riwayar haka yazo daga shi abu salih din daga muawiya dan abu salih to zamu zo mu ji waye shi kuma muawiya dan abu salih wa an abi abu hatim ar-razi sannan yana da riwaya daga abu hatim ar-razi malai ce kana son ka ga karin bayani akan shi to ka duba littafin tahzibul kamal ko tahzibul tahrib da kuma littafin at-taqrib na al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya gafarta musu to kun ga kenan isnadin yana da maqal ko to ga kuma malamin nashi muawiya ibn salih al-hadrami shi kuma cikakken sunan shi kenan shi ma ku ji aka ce shi ma saduqun lahu awhamu aga zuriyatun ba'd hadin ba'd kenan irin malami irin dalibi shi ma yana ɗan dama-dama amma yana da bankaura da yawa da yake da su rawa an ali ibn abi falha yana da riwaya daga aliyu dan abi falha to shi ma aliyu dan abi falha din nan zamu zo mu ji magana akan shi wa anhu abu salih sannan daga cikin almajiran shi akwai abu salih wannan da muka yi magana yanzu qala ibn adi sai daga cikin malaman jarwa ta'adi ibn adi al-jurjani yace huwa indi thiqatun illa annahu yaqau fi hadithihi ifradat yace ni dai a wajena zan iya sa shi cikin karabkan amintattu amma dai ni kaina ina wato ina zargin shi da wasu hadisai da ba wanda ya ruwaito su ce shi shi kadai ka da hadisan nan shine ifradat malai ka duba littafin al-khulafa da kuma tahdid da takrib zaka ga takaitaccen bayanan nan nashi to sai kuma aliyu ibnu abi falha din shi kuma gashi a kasa malai yace ali ibnu abi falha arsala an ibnu abbas wa lam yarau yana da riwayoyi daga abdullahi dan abbas amma ya tabbata bai taba ganin abdullahi dan abbas ba amma za ku je na cewa kala ibnu abbas ko ali ibnu abbas to abin tambaya ya ji shi kabari ne ya je riwaya daga gare shi ko ko yaya kenan akalla akwai wani wanda ya bashi labari na magana Abdullahi da Abbas ba ma ta rinka ji yana yanke wannan mutumin to shi yasa aka gane yana da irsali duk inda kuka ji wannan Aliyu dan Abi Talha yace daga Ibn Abbas to riwayar mursal ina fata an gane kuma wa huwa nafsul mas'ala fi hadha al-hadith shine asalin abin da ya faru a wannan hadisi bari ku duba isnadin gashi kafin mu ƙara sai ce wa huwa saduqun shi ma dai yana da dan dama dama qad yukhti amma akwai yiwuwan kurakurai masu yawa tattare da shi rawa anhu muawiya ibn abi salih daga cikin almajiran shi akwai wannan muawiya da muka ji kulafa da kuma tahdid da takrib to kaga wannan hadisin musalsalun billa mutawaddimina ina fata an gane wa wal mukhtiina ga sunan to saboda haka gaskiya maganar da malamai suka tafi akai shine wannan isnadin da ya inganta ba to in ya tabbata Abdullahi da Abbas ya faɗi waɗannan maganganun to sai dai a nemo mishi wani isnadin amma dai ba wannan ba wannan isnadin ya mutu burus jama'a ina fata an gane kun ga ga isnadin nan daga inda yace a haddathana abu salih ko katibul layth قال حدثني معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة في علي بن عباس عند إرسال يا بينا to da ya jawo waɗannan ayoyin yake ga abin abin da Abbas yake cewa yake wa nan wa hada fil qur'an katir da makamancin irin waɗannan ayoyi da suke magana game da hadarin rabuwa suna da yawa qala ibn abbas sai yace abin da abbas yake amara allah ta'ala al mu'minina bil jama'a abinda Allah ke umarni a cikin ire-iren waɗannan ayoyin shine duk wani mumini to ya lazumci jama'an musulmi shine a rinka ganin ka cikin al'umman musulmi kada ka zamo cikin waɗanda zai raba kai ya ainihin wato bar tawagan muminai an fahimta ko wa nahahu an ikhtilaf wal firqa sannan Allah ya hana muminai daga sabani da kuma rarrabuwa wa akhbarahum annahu ahlaka man kana qablahum bil miradi wal khusumat fi dinillah sannan Allah ya bada labari cewa daga cikin dalilan da aka hallaka al'umman da suka zo kafin wannan al'umma shine jayayya da suka rinka yi a cikin addini da kuma kokar kawo matsala wanda yake rarraba kan al'umma a cikin addinin Allah abinda Allah ya halaka su sakamakon shi kenan to wannan al'umma sai Allah ya hana ta yin irin abin da al'umman farkon suka yi sannan Allah ya umarce ta da ta haɗa kai ta lazunci jama'a ina fatan jama'a an fahimci sakon Allah ya sa mu dace to sai malam ya ci gaba da cewa الثالثة بعد المئة قال حدثنا أبو القاسم ابن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الربيع ابن نافع قال حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري قال سئل عيسى بن مريم عن الفرقة وأن مالني محمد دم مهاجر بلنصارا يشي أن تنبي عيسى دم مريم النبي عيسى كده عليه السلام عن الفرقة cewa ya labari game da rarrabuwa menene rarrabuwa yake jawowa menene ma yuqi'uhuma bainan nasi haka ne ko eh wal ikhtilaf yawa al firqa wal ikhtilaf rarrabuwa da sabani menene waɗannan abubuwan suke sabbabawa a cikin al'umma duk al'umman da ta samu rarrabuwa ko duk al'umman da ta samu sabani a cikin su menene wato repercussions me implication na wannan abu yake jawowa yake bayyana a cikin wannan al'umma to shi ma wannan kafin mu ji shi kun je ji wani irin isnadi mai tsawo amma kuma gajere daga annabi isa tantar amma ko ko jama'a to amma kuma daga wani malami muhammadu dan muhajir balan sai shi ma za mu zo mu ji akwai illa gaskiya a cikin isnadi to amma bari mu ji abin da aka ce annabi isa ya faɗa kala sai annabi isa ya ce sakamakon da wato riban da sabani da raba kai yake jawo al'umma shine albaghi kiyayya juna na fata an gane duk inda aka ce an samu sabani ko rabuwa to sakamako na farko da yake biyo bayan shi shine kiyayya wannan kam waki ko da wannan bai inganta ba waki ya tabbatar da wannan magana za a ji kiyayya ya shiga tsakanin juna abu na biyu wal hasada sai kuma hasada albabi wal hasad kiyayya da hasadan juna wa ma yula'imuhuma min al ma'siya sai kuma abubuwan da wannan rabuwa da sabani zai rinka ingiza su zuwa gare shi na sabon Allah ana cikin wannan sabanin sai wannan ya rinka jefa wannan wannan yana gulman wannan kaga dai duk ma'siya kenan yana tasowa karkashin su kuma وما يريده الله تعالى بالعامة من النقمة sai kuma abin da Allah maɗaukacin sarki ya nufa ya shafi al'umma gaba ɗaya na yi wato azaba. Sakamakon wannan rabuwan to zai iya sa Allah ya gani al'umma gaba ɗaya da ainihin wato azaba shi ne nikima. Ina fatan jama'a an gane. Kaga anan sai zan laifin ya shafi waɗanda suka jawo da waɗanda babu su san da shi ba. Dama Allah ya ce wal taku fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinan da ba ta shafan waɗanda an yi wato suka cakkulu wannan fitinan su su kaɗai jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani to hadarin da ke cikin waɗannan abubuwa shine jama'a kamar yadda muka ji lalle waɗannan maganganu wa in kana gashi a ƙasa malam yana ishara akan matsalolin shi da kuma rashin ingancin gashi na inda yake cewa الربيع ابن نافي الحلبي ثقة حجة عادل رواه محمد بن المهاجر الأنصاري almajirin Muhammad dan Muhajir ɗin Al-Ansari shi amintacce ne hujja ne mutum ne mai bautan Allah wa qala Abu Hatim shi ko Abu Hatim bin Rabi yace huwa thiqatun saduqul hujja kaga shi ne da matsala kenan sai Muhammad ibn Muhajir Al-Ansari ɗin shi ma thiqatun rawa an Rabi ibn Nafi ووثقه أحمد وابن معين ودحين وأبو زرعة الدمشقي وأبو داود دي وانا لما لبيت متبتة تشوى ما لديني أبن كتير الشيء دي وانا يوي يوان جزريش شيني أيهم واتو ake da ta baba a kan shi Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan jama'a shine karshen wannan gaba na inda ya kawo bayani dangane da ayoyin alkur'ani da suka yi magana game da haɗarin rabuwa kuma suka yi umarni da haɗin kai gaban shi na biyu wanda wannan kuma shi ne ƙarshen juzuyin littafin na farko za mu shiga juzuyin shi na biyu insha Allah a inda zai ci gaba da kawo kuma bayani game da abin da ya tabbata ko ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da haɗarin rarrabuwa da kuma wajabci na haɗin kai Allah muke roƙo ya ƙara haɗa kan al'ummar mu Allah ya raba mu da duk wani abu da zai sabbaba sabani ko rarrabuwa a tsakanin sai dai kada mu manta wancan aya da muka karanta a wancan mako da Allah madaukakin sarki yake cewa matsala dangane da sabani kam to wannan it is natural phenomenon a cikin al'umma dan adam wato abu ne wanda babu makawa sai an same shi dan Allah yake wa lidalika khalaqahu an fahimta ko to amma dai Allah ya yi alkawarin waɗanda suke ƙoƙarin tsame kansu daga rabuwa suke tsame kansu daga saɓanin suke ƙoƙarin roƙon Allah ya taimake su wajen haɗin kai to Allah ya alkawarin zai musu rahama su kwayo ko da yaushe mu mu rinka addu'a Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su samu rahama kenan ko ba daga cikin waɗanda Allah zai hallaka ba ba daga cikin wanda Allah zai ainihin wato kama su da wannan laifin ba dan kamar yadda muka ji ana yake abinda wannan yake kaiwa zuwa gare shi ne azaban Allah sai ta gari al'umma. Kun tuna maganar da malam ya faɗi fara albani namu Allah ya gafarta musu da da yake cewa daga cikin bala'in da aka shiga a ƙasar nan na rabuwan kan ƙungiyar izala ta shafi hatta arna da suke ƙasar nan. Kowa sai da ya shiga cikin bala'i. Ina fatan kun tuna wannan lokacin ko? To me ya kai ga wannan shine rabuwan kan? saboda haka rabuwan sharri ne ta biyo bayan shi gaba ba inda rabuwa ke zuwa da kai Allah madaukakin sarki ya tsare yasa sai mun dage da yawaita addu'a jama'a Allahul musta'an jama'a za mu saurara na sai mu dauko littafin sharhin wasiya insha Allah yau za mu shiga inda malam yace muqaddimatul musannif gabatarwan mawallafin wannan littafi mana yau za mu fara jin asalin sharhin da malam Usaimin yewa asalin littafin kenan amma zai fara daga bangaren shi na muqaddima yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai a wanda ya bismillah nan shine ibnu taymiya din shine a sama yana kawo asalin nassin a matanin littafin ko da kasa kuma sai ya baya da shari ibnu taymiya yace alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la iqraran bihi wa tawhida وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الإمام ابن تيمية كده ما لا يتي الشيخ قاشره وانا قبل فرقه قول المؤلف رحمه الله ما قال أن ابن تيمية يفئي نفرقه ليتي بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال بسم الله ليفار وانا للتاسي لشيء sai ce albida'a bil basmala hiya sha'nu jami'il mu'allifina fara wato rubutu da bismillah wannan shine sha'anin duk malamai da suke wallafa littafi in fact babu inda aka samu aka san haka sai daga waɗanda suke jahilai ko kuma waɗanda suke ba su ma san ma menene implication ɗan abin ba jama'a an gane ko abin da yake isharar cewa anan shine duk inda zaka fara rubutu ko duk inda zaka fara ainihin wato a wani gab fara nan kina da mu muke farawa kaga mutum zai rubuta risala ko wani littafi ko wani makala ko wani kaza sai ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ya zo zai yi jawabi ya fara budewa da a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma muna jin hajjar manyan malamai ko ba jama'a eh manyan malamai na ƙasar nan haka suke farawa kenan ba daidai bane kenan sosai ko ba daidai bane ba inda ake da dalilin wannan jama'a a zo za a fara jawabi ko za a fara rubuta littafi a fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim in fact malam ma yake cewa kwanaki shi bai taba ganin wanda ya kuskure a littafi ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba ko da kuskure ba taba yi ba dan ba a fara komai jama'a sai da sunan Allah to ina ma'anan wa idza qara'ta alqur'ana fasta'in billahi minash shaitanir rajim sai ka ce to ai ba karatun qur'ani zaka ba karatun qur'ani ne kadai jama'a in za a fara shi ake farawa da bismillahir rahmanir rahim shi a a'udhu billahi an fahimta ko shi ma kuma ba wai rubutun shi ba karatun Allah ya sa jama'a an gane ba wai in za a fara rubuta Qur'ani a fara da rubutawa a auzu billahi a'a karatun ne in za a yi ake farawa da auzu billahi min shaitanir rajim to duk abin da ba Qur'ani ba jama'a in za a fara shi ba a fara ba a fara shi da isti'aza sai dai a fara da bismillah jama'a mun fahimta bari mu ji abin da malam Usaimin ya faɗi tukuna sai yake cewa wannan shine wato sha'anin duk malamai mawallata masu wallafa littafi iktida'an bi kitabillah kuma wannan ya samo asali ne ta hanyar koyi da littafin Allah. Littafin Allah Alkur'ani da Allah ya aiko shi a matsayin abin rubutacciyar saƙo ga al'umma to da bismillah Allah ya fara shi. Haifu anzala aw unzila al-basmala fi ibtida'i kulli sura yayin da aka saukar da bismillah a farkon kowace sura a cikin Alkur'ani. Yasa babu surar da zaka je ka ga an fara shi ba tare da bismillah ba in ba suratul Qur'an ba. Ina fata an gani. واستنادا الى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما wannan shine abin da aka samu wanda yake da dalili yake da isnadi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma manzon Allah sai ya dau wannan sunna ta alqur'ani duk sanda zai rubuta wani wasiƙa sai a fara shi da bismillahir rahmanir rahim duk sanda zai ayi wato yi wani jawabi sai ya fara da bismillahir rahmanir rahim kun tuna yadda aka yi a sabiya ta sulhu hudaybiyah manzo Allah da ya umarci Ali cewa rubuta da ne ya fara da bismillahir rahmanir rahim wannan shine sunna jama'a shi yasa kwanaki na ga wasu ustazai kaga ustazai akwai fatawa eh aka fara wani tattaunawa wai irin yadda mu ma muke rubuce rubuce kamar na text yanzu a wayoyi da ake farawa da assalamu alaikum warahmatullahi daidai ne na ji kun yi ibni jama'a daidai ne ina tambaya da bismillah ya kamata a fara ko da assalamu alaikum warahmatullah wasu ma salam shi ma ba daidai bane ba inda aka ce ka fara rubutu da sallama da bismillah ake farawa da ba shi ne daidai duk wasikan da zaka rubuta kuma cikin da wasikan zai bi manzo Allah ji ya aika wa da manya manyan shugabannin arna na wannan zamanin ya aika musu da wasika ji ya fara da bismillah har da ayoyin alqur'ani dan naji wasu na tattaunawa ne wai irin wasikun nan da ake rubutawa na yara a ba su wasika su kai wa iyaye wani ya fara da bismillah sai aka ce a kai sa sunan Allah dan ai ba a san da takardar zai je ba ko ina za a aika da shi a fara da bismillah wannan shine sunnan alqur'ani kuma shine sunnan da manzo Allah ya tafi a kai to kuma mu ma shine abin da za mu koyi da shi jama'a mun gane wannan da kyau ko malam yace da ya gama bayani kenan sai yace wa irabul basmala wa ma'anaha takallama fihi an-nas kathira bayani dangane da irabi kuwa da ma'anan bismillah wani ma'ana za a bashi bayan li'irabin dama abinda li'irabi yake kaiwa zuwa gare shi shine mutum ya fitar da asalin ma'anan da ake son a gane a cikin jumla shine sai a ce to a yi li'irabin shi zai taimaka mana wajen fahimtar ma'anan to lirabi ba wai kawai saboda salo ne da nuna gwanin cewa ba a ma'anan ne ake son a gano hakikanin ne yake nufi an gane ko saboda haka duk lirabin da zai kauda mutum daga asalin ma'anan abin da jumla yake da shi to wannan lirabin bai da amfani shine irarra abin da zaka ji musamman matasa suke kokarin su jarabci da shi yanzu zai zo zai yi wa mutane karatu ko zai yi musu tafsiri sai ka ga ya cika da maganar lirabi gaba ɗaya sai zama ba ma a ji tafsiri yanzu kawai ana ta kokarin lirabi ne kawai wannan lirabin lirabin banza ne saboda bai kai zuwa ga gaya din ba ko mun fahimta jama'a gashi ma da yake cewa wa irabul basmala wa ma'anaha sai ce takallama fihi annasu kathira li'irabin bismillah da ma'anan shi gaskiya akwai maganganu da yawa a kai yanzu mu ba li'irabin ne zai kawo ba ko maganganun a zai kokarin kai mu zuwa ga takaitacciyar ma'anan da yake son kawai a gane a cikin bismillah ina fata an gane sai yace wa fi muta'allaqha gashi ga bayanan idan aka tattara shi a takaice wa ahsanu ma yuqalu fi zalika da kuma magana mafi kyau daga cikin waɗancan tarin maganganu masu yawa da aka faɗi game da bismillah sai yace إنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقال هي كانت كده جماعة wato bismillah din nan idan za a yi irabin shi to ana gina shi ne akan wani aiki wanda asalin aikin ba a bayyana shi ba amma aikin yana biyo bayan bismillah ne an gane wannan da kyau ko wannan aikin kuma sai ya zan yana da alaka da halin da wanda zai yi aiki ya shiga ciki ne ina ma'anan wannan a lokacin da ka zauna za ka ainihin wato gabatar da wani jawabi to abin da kake cewa in ka fara da bismillah shine da sunan Allah mai rahama mai jin kai zan gabatar da wannan makala tawa a wannan munasabar da na samu kaina so kai yanzu gare ka bismillah din ka gabatar da shi ne gabanin wannan makalar taka ko kuma inda a lokacin da wani kuma ya zo yake son ya zaman daurin aure liman ne an fahimta ko sai ya fara jawabi da bismillah shi kuma abin da yake cewa shine da sunan Allah mai rahama mai jin kai nike gabatar da wannan jawabi na daurin aure da zamu kaga wancan nashi ya gabatar da wani fi'ili ne wanda ya hazzace shi a ƙarshen bismillah shine makalar da zai gabatar shi kuma wannan fa daurin auren da ya zauna zai gabata so kowanne yana da munasaba ne da muqam din da aka faɗe shi Allah sa jama'a an gane so yadda kai ni iraji a can ba zai ga sai da yadda za ka yi iraji a nan ba kowanne yana da alaka ne da muhallin da ake bismillah shi ne abin da malam yake cewa takaitaccen bayanin bismillah kenan algirabancen shi da ma'anancen shi gashi zai ƙara fayyace magana insha Allah sai yace fa idza qaddamtaha bayna yadayil akli idan ka faɗi bismillah gaba ga abinci da zaka ci to abin da kake cewa shine ya kunu taqdir da yadda za a kaddara bismillah ka bismillahi aku da sunan Allah zan fara cin abinci shine yanzu kai abinci ka tasa gaba so kaga ya bambanta da bismillah wancan ko sai yace wa baina yadayil qira'a idan kuma karatu za ka yi kai bismillah ya kunu taqdir da yadda za a kaddara magana bismillahi aqra'u da sunan Allah zan yi karatu kaga kowa da muhallin da yake bismillah to da abin da za a fassara da shi ke ina fatan jama'a gani mala yake nuqaddiruhu fi'lan za mu kaddara shi a matsayin ainihin wato wani aiki ne ya annal asla fil amali al af'alu lal asma dan ka'ida akan kowace aiki jama'a to aiki yana tafiya ne a bayan fi'ili ba a bayan ismi ba ina fatan gani shine za a gabatar da aiki ne a gabanin wannan aikin da yake da munasaba da wannan lokacin ba inda ake gabatar da aiki a inda yake da munasaba da suna an fahimta ko wannan wani ka'ida ne ke kokarin tabbatarwa na larabci walihada kanat al-af'al tu'malu bila shart shi yasa ayyuka akan iya yin shi ba tare da wani sharti ba wal asma la ta'malu illa bi shart amma shi suna ba zai yi a gabatar da shi ba sai in akwai sharti ina fata an gane ma'anan wannan shine misali za ka iya cewa mutum zauna to kaga zauna din nan da kace babu wani sharadi da wannan da ka ba umarni yake bukata kawai sai dai zama an fahimta ko amma misali sai ka ce Ibrahim to Ibrahim din nan da ka faɗi yana bukatar ka kawo wani sharadi shin Ibrahim zo a Ibrahim fita ko kun fahimta abin da ake cewa gaba yawwa sai ke cewa da annal amala aslun fil af'al saboda shi aiki asali ne a cikin abubuwan da mutum yake aikatawa farqun fil asma amma aka zo wajen suna to wani far'i ne reshe ne ba shine asali wajen suna ba wa nuqaddiruhu mutaakhiran lil fa'idatayn to za mu kaddara cewa aikin da mutum zai yi to za a kawo shi ne bayan bismillah saboda dalilai guda biyu shine idan kai bismillah sai ka kaddara cewa na fara wannan aikin da sunan Allah mai rahama mai jin kai me yasa ba za ka fara gabatar da aikin ba misali ka ce zan ci abinci da sunan Allah a sai ka ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai zan ci abinci kaga aikin ya zo bayan bismillah ko to me yasa za a kaddara aikin a ƙarshe sai ce saboda dalilai ne guda biyu al'ula alhafr na farko shine saboda ka ainihin wato killace wannan aikin ya zama gabaki ɗayan shi ka cokan ku fara shi da kai ko yi shi da za ka yi da sunan Allah ina fata gani لأن تقديم لأن تقديم المعمول يفيد الحصر saboda gabatar da ainihin wato wanda kake fara abu saboda shi ya nuna ka killace wannan aikin ba ka yin shi saboda kowa ke sai Allah shine da sunan Allah kadai kake gabatar da wannan aikin amma an ka kawo shi a farko kace to zan fara kaza da sunan wani to zaka iya cewa da wani kuma ina fata an gane amma in dai ka fara cewa da sunan Allah nake farawa to tun da sunan Allah ka fara gabatarwa ba zai yi kuma ka ƙara da wani ba ina fata mun fahimta sai yace fa yakunu bismillah aqra bi manzilati la aqra'u illa bismillah ka gani ko idan ka ce da sunan Allah zan yi karatu kenan gaba ɗaya wannan karatun ba na yin shi saboda wani shi da sunan Allah ina fatan jama'a ku fahimta wannan shine fa'ida farko da yasa ake akhari wato takdirin da ake yi sai sai asaniya na biyu tayammunan bil bida'ati bismillah subhanahu wa ta'ala shine ya zama wato kana ainihin wato neman albarkatuwa ne shi yasa kan nufaci fara wannan aiki da sunan Allah madaukakin sarki wa nuqaddiruhu khaffan sannan za mu kaddara shi ne a matsayin wato wannan killatacce na wannan muhalli naka da annal khass adalla ala al maqsud min al am saboda abin da aka kebance shi ya fi ba da ma'ana fiye da abin da aka gane shi ina fata an gane misali sai na ce idan aka tashi gaba ɗaya za mu je gaida wani to za mu je din nan wani yana iya tashi kawai sila ne sai ce ai bai dauka dukan mu ne ba amma ka ce wane da wane da wane to za mu je waje kaza muka tashi to wannan hassace shi da kai nan gaba ɗaya wanda ka ambata ba za ka iya fita a ciki ba amma an ka bar abin sake babu kai to kowa zai iya shiga kowa kuma zai iya fita ina fata an gane sai yake cewa id min al mumkin an aqul abu ne mai yiwuwa in ce at takdir bismillahi abtaji'u da sunan Allah nake farawa lakin bismillahi abtadi la tadullu ala ta'yinil maqsud amma idan mutum ya faɗe shi da wannan salo to baya nuni zuwa ga asalin abin da kada fata lakin bismillahi akra'u misali ka ce da sunan Allah zan fara zaka fara ne karatu ko cin abinci ko tukin mota ko hawa babur duk zai iya ɗauka amma ka ce da sunan Allah zan fara karatu to ka san yanzu kayi kayi kususin karatu ne kenan banda wasu ayyukan bismillahi na hau kan siyarin zan tuka mota yanzu tukin mota ne kake farawa da sunan Allah ina fata an gane sai ce wal khas adalla ala al ma'ana min al am idan ka yi ni wato killace abu ya fi ba da ma'ana fiye da ake ka bar abin sa babu kai to ya gama bayani game da bismillah sai ce Allah to sunan Allah nan da aka faɗi fa alamun ala nafsillahi azza wa jalla wannan suna ne wanda yake nuni zuwa ga wato zatin Allah madaukakin sarki idan aka ce Allah ba abin da yake fa'idantarwa ba sunan Allah ba wala yusamma bihi ghayru ba a kiran wani da wannan suna in ba Allah ba wa ma'anahu ma'anan Allah shine al-ma'lub wanda ake bautawa ai al-ma'bud shine wanda ake bauta mahabbatan wa ta'zima bauta kake yi wa Allah ta hanyar girmama shi da kuma yin wato kaunin shi wannan ya gabatar mana ta inda ya kawo bayani game da tauhidul rububiyya ba kuma ta ba wa huwa mustaqqun ala al-qawl ar-rajih bi qawlihi ta'ala mala yace wannan sunan shine ake tsukurowa a bisa zance mafi rinjaye a fadin Allah madaukakin sarki da Allah ke cewa wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi shine Allah nan ne da ake bautawa a sama ne ko ko a ƙasa wato halittun da suke sama ba wanda suke bautawa sai Allah kamar yadda halittun da suke ƙasa ba wanda aka yarje musu su bautawa sai Allah kaga ma'anan Allahu al-ma'bud kenan ya'lamu sirrakum wa jahrakum yana sane da abin da yake a sirri naku kuma yana sane da abin da yake a bayyane naku fa inna fis samawati muta'allaqun bi lafzil kilala kaga cewa da aka yi a cikin ayyan nan cewa fis samawat to yana da alaka ne da sunan da yazo kafin shi da aka ce wa huwa Allah shine dai Allah abun bauta a ina da aka ce fis samawat ina fata jama'a gani yani wa huwa al-ma'luku fi samawati wa fil ard ma'anan wannan shine Allah shine kadai abin da ake bautawa a sammai da kuma a kasa wannan shine ma'anan sunan Allah Allah sai ce ar-rahman shi kuma ar-rahman fa fa huwa dhur rahmal wasi'a ma'anan shi shine Allah ma'abuci rahama wanda yake mai fadi wanda takan iya kai ga kowa da komai an fahimta la'anna fa'alan saboda wazanin suna da yake zuwa ta da wannan yanayi ta fa'alan fil lugal arabiya tadullu ala fi'a yana nuni ne zuwa ga wato fadadawa idan ka faɗa abu da wannan salo ta fa'alan kamar rahman din ko to ya fi fa'i fiye da ainihin wato ka canza masdari gashi sai ke cewa walin fila kuma ya fi gane komai da komai kama yuqalu kamar yadda ake cewa rajulun ghadban mutum ne mai yawan fushi ma'ana akan komai zai iya yin fushi kenan ina fata an fahimta kaga ya fi jamewa kuma ya fi nuna tsananin fushi shi idan aka faɗe shi da sigan ghadban yace idan tala'a ghadaban idan yana cike da fushi a kowane hali wannan shine ma'ana ar-rahman shi yasa zaka ji ake fassarawa cewa menene mai rahama ga kowa a duniya ina fata an gane shi ne ma'ana ar-rahman kenan ar-rahim fa sai ce ismun ya dullu ala ke shi kuma wannan suna ne amma wanda yake nuni zuwa ga aiki ka san akwai wani suna wanda yake da salon aiki to irin shi ne wannan ar-rahim li'annahu fa'il shi kuma ya zo ne a bisa wazanin fa'il بمعنى فاعل معنى شيني مي aiki فهو دال على الفعل kaga ke yana nuni ne zuwa ga wato ainihin wato aiki misali akwai wanda zai zo wucewa yanzu sai ka ji ana ce mai direba kaga direba aiki ne amma ya koma ya zama sunan wato shi wannan mai aiki ko da ba akan motar yake ba sai ka ji an ce wani ai direba ne amma fa shi ba mutum baya zama driver sai a lokacin da yake driving motar a lokacin da ka sauka you are no more a driver ina fata an fahimta to kaga ismun ne ya duba alal ke to shine irin wannan Allah madaukakin sarki sunan shi ar-rahim amma asalin sunan aiki ne na jin kai da Allah madaukakin sarki yake ko mun fahimta jama'a to shine sai yake cewa wa innaha ha فهو دال على الفيل كو شيء فيجتمع من الرحمن الرحيم أن رحمة الله واسعة فإذا أتى هذا سنة الرحمن الرحيم شيء أجانا شوات الرحمن الله تمي الواني يفائيني وأنها واصلة إلى الخلق كما ينا كيوا دك ينا كيوا دك أبن ديك حدثة duk abin da yake halitta ne to rahman Allah na kai gare shi wannan halittar yana yi wa Allah biyayya ko baya yi wannan halittar mai hankali ne ko mara hankali rahman Allah na kai gare shi shi yasa aka kira shi da wasi'a din kenan ina fata an gane bi mujarrad na kasancewar wannan abu halitta ne to yana buƙatar rahman Allah ko mun fahimta gashi sai yake cewa wa hadha huwa ma umiu ilayhi ba'dhum bi qawli wannan shine abinda wasu suke tafiya zuwa gare shi idan suka ce ar-rahman rahmatan amma Allah ne rahma to rahman shi gamammiya ne wanda yake kaiwa ga kowa da komai war rahim rahmatan khassa bil mu'minina amma aka zo wajen ar-rahim fa ce zama to anan kuma rahma ce wadda ba ta kaiwa ga duk halittu gaba daya a cikin halittun sai halittun da suka yi imani da Allah su kaɗai suke samun a jin kai mun gane ma'anar abin jama'a ko mana yace walamma kanat rahmatullahi lil kafir rahmatan khassa fi dunya faqat فكأنها لا رحمة له yayin da ya zan rahaman Allah tana iya kaiwa ga kafiri a nan duniya amma kuma rahaman a duniya kaɗai take karewa to tamkar kaman bai samu rahaman ba ke dan idan rahaman da zai kare to tamkar kaman babu shi ina fata an gane فكأنها لا رحمة له لأنهم في الآخرة يقول تعالى لهم إذا سألوا الله أن يخرجهم من النار وتوكلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على أنفسهم domin ranar lahira idan kafirai suka rinka roƙon Allah ya fitar da su daga cikin wuta suka rinka tawassuli da ainihin wato sunan Allah a matsayin shi na ubangiji suka yi itirafi akan kansu cewa sun saba wa Allah ga abin da Allah zai ce da su za su rinka cewa ne rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun ya ubangiji ka fitar da mu daga cikin wannan wutar idan muka sake saba maka to mun zama daga cikin azzalimai kaga nan sun yi itirafin laifin su kenan ko fala tudrikuhum rahma anan yanzu me suke bukata daga Allah shine rahman Allah amma a wannan halin rahman zai same su ba zai same su ba to shi yasa tunda anan rahman ba zai kai gare su ba sai a ce to rahman da Allah ke yi wa bayi ranar lahira to rahim kenan ina fata an fahimta jama'a bala yake cewa bal yudrikumul adl a wannan matsayin yanzu adalci Allah zai ci amma ba rahama ba kuma dan ba su yi abin da zai kai su zuwa ga nailur rahmatul akhirah ba mu'minai su da suka daure suka ba Allah a duniyar nan sai su samu rahama a duniya kuma su samu a lahira ina fata an gane to a lahira yanzu abin nan da aka bar su a ciki na azaba shi kuma sai a ce uba ne ko kuma a ce adalcin Allah ina fata an gane shine fa yaqulu Allah azza wa jalla lahu sai Allah ya ba ta amsa da cewa qalaqta fiha wa la tukallimu ku gura da nare dan magana ma da alamun ma suna cikin sarari ne na ba su fada kasan ana cewa a menene idan aka wa mutum laifi ba dan a dan bari ya dan faɗi abin da ke cikin ran shi zai sa ya dan huce ko idan bai faɗa ba ya fi ciwo ina fata an fahimta kamar mutum ne aka dake shi zafin dukan ya riga ya shige jikin amma sai ya dade yana kuka me yasa wai wannan kukan ya yayi mai wannan damuwan ciwon da ya ji a cikin shi amma fa ko da bai yi kukan ba zafin ya riga ya tafi a cikin shi to ya fi ciwo idan ka dake shi kuma ka hana shi kukan Allah ta jama'a an fahimta shi ne sai ka cewa a ka dake mutum kuma ka hana shi kuka da wanne zai yi to irin shi ne a ranar lahira kafirai ba su bi Allah ba saboda haka rahman Allah ba zai kai gare su ba sai a azabtar da su a bisa adalcin Allah a cikin wuta to sai a ba su dama su iya buɗan baki suna neman afuwa suna neman rahama a wannan halin to wannan maganar ma da suka yi to sun sake samun wani dama ne da Allah ce to keep quiet kan ma ku kare yin magana ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri to kun ji jama'a wannan shine a takaice bayani dangane da ma'anan bismillahir rahmanir rahim wanda malam ya fara fitarwa kafin ya shiga gaba na biyu da yace qauluhu alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda sai kuma mun zo da shi na gaba sai mu shiga wannan gaban insha Allah Allah mu daukakin sai ke sa ku dace jama'a ka ji karatu a bakin masu ka dade kana bismillah amma ka ji wai yanzu karatun bismillah ake kuma a tattakaice ba shine ka je ta waɗannan jawabai wanda ka ji karatuttuka masu ɗimbin yawa kuma a ci ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya amfana da mu waɗannan karatuttuka wannan su ne ake cewa al-ilmu nafi dama al-ilmu ilmani ko eh na'am kwarai da gaske duk abin da mutum zai fara gabatarwa to ana gabatar da shi ne da sunan Allah saboda neman albarkatuwa a cikin wannan abin da za ka yi a wajen Allah. Eh, kamar shiga baya ana bismillah, bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ok, cewa a ba lallai sai mutum ya karasa bismillahir rahmanir rahim a kowane muhalli ba. akwai muhallin da ake karasawa akwai muhallin da a shiryan manzon Allah bai karasa ba shine kamar in za ka alwala sai ka fara da bismillah a nan ba za ka ce bismillahir rahmanir rahim ba za ka shiga ban daki bismillah an fahimta ko ma'ana akwai wuraren da za ka yi su a tattakaice akwai kuma wuraren da za ka yi su in full ina fata an gane kwarai da gaske sai dai akwai hadisai kamar da malamai ke tambayi a wannan munasaba da dama da suka zo akan bayyana falalan fara ayyuka da bismillah din to malamai sun tabbatar da cewa gabaki ɗaya riwayoyin hadisan da suka zo game da bayyana falalan yin bismillah a kowane aiki kaf hadisan ba su inganta ba suna nan za ku ga al-Imam Nawawi ya jero su gaba ɗaya kusan hadisan a farkon littafin shi na arba'una hadisi lalle malamai sun bayyana rashin ingancin waɗannan ainihin wato hadisan da suke cewa kullu amali bi bali lam yubda biya bi bismillahir rahmanir rahim da sauransu wai da abin da baka fara da bismillah ba aikin baya cika baya zama yana da albarka lalle hadisan ba su tabbata ba amma kuma ya tabbata a shirya manzon Allah fara komai din da bismillah ina fata an gane Allahu a'lam ya wa alaikum ina so bisa al-khaba'ish ba haka bismillah Allahumma inna a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith na na ina so bisa al-khaba'ish na eh
yake kowane yana da mutunci a cikin da ya zo da tsara wanda ya zo na na wannan daban a ce bayanin a cikin sai to insha Allah za mu ƙara bincikawa duka mu sai mu je mu ƙara tantance magana ko eh lallai babu shakka idan abu ya zo a bisa a ikhtilaf tanawwu'an to akan ɗaukar ɗaya ne a kowane lokaci mutum zai yi shi ina fata gani ma'ana aka samu dalilan da suka nuna annabi yayi abu kaza wannan lokaci kuma yayi wannan lokaci an samu ikhtilaf kana wa'an kenan to kai ma yin su wa wannan wani lokacin wannan wani lokacin shine daidai ina fata an fahimta amma ni ban tuna wannan magana ba gaskiya kuma ban tuna inda na karanta ba amma kamar yadda nake duka mu sai mu ƙara yin bincike zuwa darasi na gaba insha Allah na'am to jama'a sai mu dauko littafin askari ko insha Allah Ta, muna karshen inda yake kawo bayani dangane da kitabu siyam yace masailun fi sawmi dan ne zamu tashi ko masailun fi sawmi ga wasu matsaloli da suke da alaka da azumi bayan ya gama tattauna abin da yake da alaka da wato tabbatan ganin wata da kuma yadda ake ɗaukar niyya menene yake wajabta ramuwa me baya wajabta ramuwan azumi menene ake so mai azumi ya yi me ba a so abinda idan mai azumi ya yi zai wajabta mishi kafara yaya ake kafara duk malam ya tattauna mana waɗannan sai malam ya zo ya ce masailun fi sauni ga wasu matsaloli da suke da alaka da azumi wato zai dan tattaro wasu bayanai ne da suke kamar ka ce summary kenan na abubuwan kenan sai ce faslu ga wani rabewa insha Allah yustahabbu ta'jilul qada'i wa tatabu'uhu yana daga cikin abin da aka so ba wai lalle ba ba wajibi ba amma an so shine wanda aka biyo shi azumi to ya marmaza ya rama azumin Allah wani yaron gyara. Ina fata an gane. Yi marmaza ya rama azumin da aka biyo shi. Kada ka tsaya sakaci musamman wannan sakacin ya fi ainihin wato bayyana a cikin mata. Dama su suka shahara da shan azumi. Kuma su ne suke da wannan sakacin rama azumi nan. Yanzu ba azumi ya kusa ba, to malaman da suke karantar da mata aure za su sha tambayoyi. aka rawa kallawa ni ne aka biyo ni azumi ban rama ba ga wani azumin yanzu aka ji za su yi ta wannan fatawa sai ka ce to watanni tara ko goma ko sha ɗaya da suka gabata ne suke yi to gaskiya an so jama'a ta'jilul qada a gaggauta rama azumi sannan wata tabu in kuma ka tashi ramawa ka rama su gaba ɗaya a lokaci guda shine ma'anar ta tabu in ana bin ka azumi uku to ka yi su ɗaya biyu uku shikenan kawai ka huta wannan mustahabi fa in akharahu mali yace amma idan mai ramuwan ya jinkirta shi au ba'dahu ko ya rama wasu bai rama wasu ba kenan ko kun fahimta li ghairi uzri ba tare da yana da wani uzuri karɓaɓɓe ba muttafilun hatta da kala ramadan kuma yayi sakaci har wani ramadan din ya shigo ramadanun ahar fa alaihi alqada ma alkafara wale mutum ya kammalo aiki yanzu dole ne zai rama wannan bayan azumin nan sabo da ya same shi kuma yanzu akwai kafara kuma tuddin na sakacin ramuwancin da bai ba wani ramadan din yanzu jama'a mun fahimta ko ku lura da jumla fa in akharahu idan mutum ya jinkirin azumi biyar misali da ake bin shi aw ba'dahu ko kuwa a cikin biyar din yayi biyu sai ya sakacin uku har wani azumin ya zo aka yi wani azumin bai rama raguwan ba ko bai rama ba gaba daya to yanzu in ya tashi ramuwa bayan azumin nan na wannan banan da aka gama to zai rama raguwan ko ko gaba daya wanda ake bin shi ma alkafara tare da kafara amma sai ce idan li ghairi udriki ku kiyaye ya ce li ghairi udri idan mutum na da uzuri kenan shi ba zai kafara ba ina fata an gane eh ai shi ne ai eh za ku eh na na fara kawo wannan ne ai ba mu karanta shi ba wato kafaran da zai yi ba wai na azumi ne 60 ba an fahimta ko zai ciyar da miskinai ne shine kafara it'am matakina muddan an kulli yau zai ciyar da miskinai ne a kowace rana ainihin wato na azumin da zai rama shine ranar da ya tashi rama azumin guda uku da ya rage to zai yi azumin kuma ya ciyar kafaran sakacin sa kenan idan ya tashi yin na biyu zai ƙara yin azumin ya ciyar shi ma kafaran sakaci in ba uzuri amma inda uzuri shikenan ba sai ya siyar ba. Na'am, sai ce wa yalzamul murbi'a taftu khawfan 'ala rabi lal hamila. Kun ji kuma ramuwa ya lazimci matar da take shayarwa. An fahimta ko? Amma wanda take jin tsoron dan da take shayarwa zai iya samun matsala. To za ta ainihin wato ciyar a matsayin wannan azumi da aka cita. lal hamila ba mai ainihin wato dauke da jikaji ba idan mace ce mai ciki to fi haka lafun akwai sabani shin ita ma za ta ciyar ne ko ko za ta ainihin wato rama azumin ne jama mun sani ko wa yustahabbu lil ajizi bi kibari shi ko wanda ya zama tsufa ne ya sa ya gaza daga iya yin azumi to shi ma an so ya ciyar au akashin ko wanda yake da fama da matsalar kishi an fahimta ko wani lalura ne wanda wace wani ba zai iya awa ɗaya ba bai sha bai sha abu sha ba yana fama da lalurar kishi to shi ma an so ya ciyar wala qada'a alaihi ba kuma ciyarwan ya wadatar musu ba za su aini wato rama azumin ba jama'a mun fahimta ko wa man jinna au ugmiya sai dai jama'a kafin mu shiga wannan gaba tsakani da Allah akwai maganganu masu yawa game da hukuncin ciyarwa ko kuma su wane ne za su ainihin wato rama azumi su waye ba za su rama ba musamman daga cikin masu lalura wannan sabanin kuma an samo shi tun daga cikin malaman sahabbai ina fata gane ina hukuncin mace mai shayarwa da mace mai ciki da ainihin wato tsoho ko tsohuwa da wanda yake fama da lalura na rashin lafiya wanda ya zama ba mulazim ya riga ya aure shi wannan lalura kamar olfa ina fata an gane shine yasa ya kawo irin wannan asas din kenan an fahimta ko tsakani da Allah akwai magana wadda shine mafi yawancin mutane suka tafi a kai shine duk wanda yake da irin wannan waɗannan lalura da muka lissafa mace mai ciki akwai magana cewa in ta ciyar ya wadatar an fahimta ko sai dai gaskiya jama'a maganin ciyar wannan ayan alkur'ani da ya zo da shi wa an shafe wannan dokar ina fata fahimta shine wa alal ladina yufiqunahu fidyatun ta'amu miskin wannan aya to mansuha ce an shafe shi yasa ko da cikin bukhari din ka karanta ba ka ga ya kawo magana su abdullahi da kuma to amma an samu wasu sahabbai su sun tafi akan ba da wannan fatawan akan wasu suna cewa duk da an shafe dokan to amma ba ta sauka akan dan asali abin da ayyuke cewa shine wa alal ladina yufiquna wanda zai iya yin azumi amma cikin bakar wahala zai yi azumi din kaga mai ciwo ulcer zai iya yi amma zai sha bakar wahala ta sai mai ciki ita ma kila za ta iya amma za ta ci wahala haka tsoho to su ne yufiquna mu sai Allah ya dauke musu cewa to fidiya to haka da fa ko da kai ma wata ran kawai ka ji gajiya ne kana ganin ka yau ranar nan zan wahala to za ka iya bari kawai ka ciyar za ka ce me yasa sai ka ce yufiquna mu fidiya to sai aka shafe dokan to sai irin sa Abdullahi da ba suka ce dokan da aka shafe to banda wasu nau'in mutane shine ashekhu wa shekha wal murdi'u walla hani ina fata an fahimta to sai aka samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma da yazo manzon Allah da ya tashi faɗin hukunci sai ya gwama hukunci tsakanin matafi da mace mai ciki da kuma yin wato mai shayarwa hadisi yana na Imam Bagawi ya fitar da shi a cikin sharh sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah wada'a 'anil musafiri nisfa sala aw shatra sala وعلى المرضع والحامل الصوم Allah ya saukewa matafi rabin sallah kamar yadda Allah ya saukewa mai azumi a mace mai ciki da mai juna biyu azumi ne mai shayarwa an fahimta ko azumi to menene abin da za a fahimta a cikin wannan hadisi sai annabi ya gwama hukuncin matafi da mace mai juna biyu shi ma matafi zai iya aje azumi kamar yadda mace mai juna biyu za ta iya aje azumi in ba za ta iya ba haka ne ciki to amma sai ka duba matafiyi da yaya yake biyan azumin shi da ciyarwa a'a da ramuwa ne shi ne malamai suka ce tun da annabi ya haɗa hukuncin shi to abin da yake a kan mace mai ciki ko mai shayarwa ita ma shi ne ramuwa ina fatan jama'a fahimta saboda haka jama'a abinda kamar yadda na ce malam samir mai gulubin maram abin da yi wato shafa a kai kenan ya kawo fatawan malaman da suka tafi kuma gaskiya jama'a ni kaina daga baya na gamsu da ainihin wato ra'ayin da ya tafi akan wannan dalili wanda ya zo na hadisin nan tunda hadisi ne ingantacce ina fata fahimta saboda haka mace ne ciki ko juna biyu ramuwa ne a kanta to ya rage na'am eh za mu zo kan na ulsa da tsoho da tsohuwa za mu zo kan wannan ya rage yanzu matsalan da wasu ke tayarwa da shi cewa to in aka ce za ta rama idan ta tana da ciki ne yasa ba ta yi azumin ba sai ta gama sai ta haihu sai ta ci gaba da shayarwa kafin shekara ya kewo sai ta ƙara ɗaukan wani cikin ka san haka wasu shawo waɗannan tambayoyi sai a ce idan hakan zai yi shi kenan sai ta ci gaba da compiling abin da ake fita har sai ran da ta daina haihuwar ta daina ɗaukar ciki sai ta rama su duka. Ina fata an fahimta jama'a. Amma gaskiya babu dalilin da za a ce wai ta ciyar. Wasu ma sun haɗa hukuncin biyu ne cewa za ta rama kuma za ta ciyar. Duk waɗannan gaskiya ba su da. Amma kamar yadda na ce abin da yake kanta shi ne ramuwa. Kamar yadda wancan matafiyin duk randa ya dawo tafiyan shi abin da aka biyo shi bashi zai rama su ne. Fa iddatun min ayyamin ukhra. to duk sanda ya samu dama sai ya rama tunda ka ga yanzu ita ma sai a ce ligairi uzirin ko to li uzirin ne yasa ai bata rama ba kafin shekara ta ɗauka ɗaukan wani cikin kuma ba za ta ba sai a ce to ci gaba amma ki ta lissafi ko mun fahimta jama'a to ya rage tambayan da zai iya biyo bayan wannan sai a ce to in ta mutu fa ko mun fahimta jama'a ai addinin musulunci ba abin da ya kai shi sauki jama'a da mafita in ta mutu shi kenan Allah ne bai ba ta damar yin azumin ba kuma dama ba a rawa mutum azumin farilla azumin ba kance ne kadai ake biya wa mutum amma dan an biyo mutum azumin farilla bai samu damar yi ba sai ya mutu shi kenan Allah ba zai kama shi da laifin ba in yana da uzuri ku kiyaye kun ji dalili kenan da malamai suke cewa mustahabi ne ai marmaza a rama azumi kuma ai marmaza a yi su mutatabi kada ai sakaci dan in ka samu fursa baka yi ba to yanzu Allah na rubuci a kanka cewa lallai kana da uzuri cikin azumi din baka yi azumin ba ba ma bayan azumin ka samu wata daya wata biyu wata uku me yasa baka yi sa a ciki ba har ya zo ya zan ka shiga lokacin da baka da uzuri yanzu sai ka san da baka ba Allah shi yasa duk sanda aka biyo mutum bashin wani ibada wanda zai iya ramawa to sai ya murma zai rama su lokacin da ya samu dama ba a sakaci domin rayuwar ba a san yaushe zai kare ba ko mun fahimta jama'a amma inda Allah zai raya ka nan da shekara ɗari duk abin da aka biyo ka tun da Allah ne sai ayyamin ukar duk sanda ka rama shi yayi ko mun fahimta jama'a amma in mutuwa ta yi maka gaggawa shi kenan babu ainihin wato wannan nauyin kuma a kanka insha Allah wannan shine matsalar farko sai matsala ta biyu game da wanda yake da ciwo da ciwo ya riga ya zama mai multazim ya lazuce shi ko tsoho wanda ba zai iya yi ba ko tsohuwa wanda ba za ta iya yi ba to su kuma yanzu ne a kansu su ma babu hukuncin ciyarwa a kansu jama'a jama'a mun fahimta ko me abin da yake kansu shine sai a ce su rama da za su iya rama to yanzu ba za su iya ba to Allah ya kashe musu ke iyakanta kenan kawai to karanta al-imam karanta sharh sunna na imam al-fatah za ku ga wadannan bayanai yi in dai bai warke ba har ya mutu shikenan amma in ya warke shikenan zai biya tunda rashin lafiya ne kuma Allah ya ce fa maka da mutum mariban fa ala kasar fa idda sun ayyana to sai zai shi yanzu bai warke ba har ya mutu shikenan ina fatan jama'a an gane to amma cewa a rama azumi da ciyarwa gaskiya wannan dokar mansuha an shafe shi Allah ya sa mu dace na ma na kamar yaya a'a kun yana tambaya shi zai bata da fatawa ko ko likita ne zai ba shi fatawa ai dama sai ya kasance misali ya san lalurar ya aka ya san lalurar shi ya gano lalurar ko an gaya mai yana da shi an fahimta ko sannan ya tabbatar da cewa ba zai iya withstanding ba shi ne magana amma in ba ya tabbatar da wannan bane ba shi da dalilin da zai yi wa kanshi wannan fatawa na fata an gani Allahu a'lam ana da na sallallahu alaihi wasallam na mai ciki da mai shayarwa na آه بقضاء الصوم ولا نقبل بقضاء الصلاة هذه إذا ما تكرا ما كما ما تهيلا نيوان متى مي هيلا لا ترى ما عزم أما ولا ترى ما صلى wancan matan ne da ta zo ta tambaye ta cewa ma balina naqdis as-sawma wala naqdis sala Aisha tace a haruriyatin anki kunna nuhidi ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin imam al-bukhari muna yin haila tare da annabi amma nan tare da annabi ba wai tana nufa annabi ma na haila ba yawa fa nu'maru biha sai aka umarci a fala ya amuruna manzo Allah sai ya ce rama azumi amma ba za mu rama sallah ba to nan haila ake magana kuma sallah ake rama ba azumi ba insha Allah ya ma cikin Eh shi azumi ake ramawa ba a rama sallah kware da gaske.
Bangaren wajen rama azumi Na kuma yin azumin lafiya kamar wani ne ke cikin faransa.
haka.
Kamar mutane ke cikin shawwal a cikin mana azumi ne ma ta da ke Gaskiya ne.
iya kirka rama wani Gaskiya ne shi ma wannan malamai sun tattauna shi kwarai da gaske ina da a cikin zabi ma ibn qayyim ya ya nishi fashi akan wannan matsala. Shine an gama azumin Ramadan an biyo ka azumi ko mace ce ita ma mai ah, mai al'ada an biyo ta azumi ko kai kai rashin lafiya to sai kuma ga wasu azumi na guda shida da ake son mutum ya yi a watan da ya biyo baya immediately an fahimta ko to wanne ne ya kamata mutum ya fara yi babu shakka abin da yake wajibi akan ka shi ya kamata ka gabatar an fahimta to abin da malamai suke cewa shine idan wani uzuri wato mutane mu rinka kiyaye kalmar uzuri din nan sai wani uzuri ya sa baka samu ka ainihin wato iya rama waɗanda aka biyo ka ba ga kuma watan zai ƙare in ka ce za ka rama ka haɗa da sittu shawwal ɗin watan zai fita baka yi ba sai aka ce to tun da wannan shi ibada ce wanda yake muwakkas yana da lokacin da in ta fita to ba za ka iya yin shi ba kuma wancan kuma muwassa an fahimta za ka iya yi ba lalle sai wannan watan ba an fahimta ko to sai malamai suka ce za ka iya gabatar da wannan siti shawwal abin da ya biyo bayan wannan watan sai ka rama wanda ake binka wasu kuma suka ce a'a ai abin da yake wajibi shi ake gabatarwa sai dai ka hankura da siti shawwal din ka ainihin wato fara yin wannan duk dai yana komawa ne zuwa ga wancan matsalar da muka faɗi cewa kada mutum ya yi sakaci wajen ibada da ya san an biyo shi domin bai san yadda rayuwar za ta iya mishi ba malaman mutum ma ne suka faɗi wannan abin da suka duba kenan cewa Allah ba zai tambaye shi ba da zai mutu cewa me yasa baka yi shawwal ba amma Allah zai tambaye ka wanda aka biyo ka me yasa baka yi ba ku mun fahimta jama'a to gaskiya bai kamata mutum ya sakaci ba kamar yadda muka ji malam ya faɗi nan wa yustahabbu ta'jilul qada'i wa tatabu to mu kiyaye jama'a wallahu a'lam mana yake wa man junna aw ugmiya alaihi akthar yawmi wanda hauka tarke shi ko kuma ya suma a mafi yawa a cikin yini ma'ana misali gari ya waye ne sai fara hauka bai wata ke ba sai kamar karfe uku kaga an ci mafi yawan yini yini ne kuma na azumi misali ko a'a ya suma ne sai bayan awa takwas sai ya farfado kaga kamar karfe biyar na yamma kenan da yake to lazima mun ba to wannan koda bayan warkewar shi sai ya rama azumin wannan yin an fahimta ko sai yake junna min al-layli aw qara alayhi wannan haukan ta faro wato ya faro shi ne tun cikin dare ya wayi gari da shi ko ko ya bujiro mai ya take yi balaga majnunan ko kuma ya ainihin wato a wayi gari shekaran da zai balaga sai zan a cikin hauka ya balaga malaman fikiyo kenan wato ranar da zai balaga ce amma sai ya zo mai da laluran yana cikin hauka ne sai kuma ya daidai da cikin watan azumin ramadan aw sahihan la bil yasir yace ko kuma a ya samu ainihin wato waraka sai dai ba na ainihin wato sauki ba wato bai zo mai a lokaci wanda yake kaɗan mai sauki ba abin da yake cewa anan shine duk wanda ya zan ya shiga cikin watan Ramadan ko ya wayi gari yin Ramadan a cikin hauka wanda wannan haukan ya zama ba wai dan na lokaci ne kaɗan ba a lokaci ne mai yawa ko ya bara da ciki to wannan yinin an biyo shi bashin wannan azumi tunda ya wutsake ranar bai kare ba to zai rama wannan yinin an fahimta ko amma waɗanda suka wuce a baya da yake cikin haukan to wannan duk sun tafi ba a shi ba ويلزم الكافر إمساك بقية يوم الإسلام كافر يكما دي مسلمة درانا تكا أوت رمضان to karish wannan yinin ya lazance shi kai ce to ai ni dazu da safe da aka yi sahur ni ba musulmi bane ya ci gaba da shan mirinda shi zai ta a'a kai ma ka rike baki sai an sha ruwa baqiyata yawm islami shine karishin yinin da ya musulunta ko wa yustahabbu lis-sabihi yablughu al-imsaku la baqiyata yawm shifa haka yaro karami wanda shi ma ya shiga cikin yinin azumi sai ya zan yayi daidai da lokacin da ya balaga to shi ma zai karasa wannan yinin ba zai kara cin komai ba tunda yanzu ya zama mukallaf an fahimta ko yake amma banda wanda ya wayi gari ya warke a tsakar rana mutum ya je da lafiya rashin lafiya ya shigar da shi har safiyan azumi sai kamar karfe goma sha biyu na rana sai ya warke ya ji gadagau amma kuma ya riga ya sha paracetamol da panadol karfe takwas to shi yanzu ba zai kama baki ba an fahimta ko shi zai ci gaba da cin abinci da ma wannan azumin zai rama shi an fahimta ko haka wa turi da macen da ta tsarkaka da rana tsaka to ita ma ba za ta kama baki ba shi ne da zai dace mijin ya warke ita kuma ta gama tsarki har jima'i za su iya yi da wannan yinin ko kun fahimta wa qudumul musafir muftira haka matafiyi da ya dawo tafiya ya dawo garin su amma kuma baya azumi shi ma wannan yini zai iya ci gaba da shi ne irin wannan misali shi ma ya dawo tafiya matar shi ta tsarkaka sai su ci gaba da mu'amala ta aure tsakanin su wannan ba laifi ثم السفر المبيح سفر القصر wani tafiya ya halatta mutum ya sha azumi shine tafiyan da ya isa a yi mai kasau wasaumu afdal amma yin azumi shi ya falala a nan ma tsakani da Allah magana wadda malamai suka haƙaƙe shine idan tafiya ta kama mutum tsakanin aje azumi da yin azumi wanne fi falala in ana maganan falala ne aje azumi ya fi falala ina fata an fahimta وإذا أجمع إقامة أربعة أيام لزمه وكرنت على الإمام نمالا سمير رافو يا تتونا وانا yace idan kuma mutum ya yi niyyar zama a gari zama da ya kai tsawon kwana hudu to dole ya ci gaba da yin azumi a gari ma'ana yanzu ya nomo matafi kenan ka zama dan gari wal mutasawwiru in aftara sahiyan lazimahu isaku bakiyat yawmihi la qada'u wanda yake azumin nafila da zai manta ya ci wani abu ko ya sha wani abu to azumin ya baki kenan amma kuma kai ya ƙara cin wani abu har dare amma kuma kai ya rama azumin Ha, wannan doka ya yi yawa ina ba ta fahimta eh ko na ramadan ne ka manta ka ci shi kenan Allah ne ke da kai balle na nafila ina ba ta an gani sallallahu alaihi wa yahrusu siyamul eidi wa yahrumu ko wa yahrumu siyamul eidi wa yukrahu ayyamat tashrik haramun ne mutum ya azumi ranar idi sannan an kyamaci kuma mutum ya azumi ranakun shanya nama shine rana 11 12 13 da yake biyo bayan azumi to me yasa nan bai ce wa ya harumu ba da suke biyo bayan sallah afwan babban sallah an gane ba na ramadan ba babban sallah abin da yasa yake makaruhi ne dan akwai waɗanda su kuma wajibi ne fi azumi a cikin waɗannan ranakun ina fata an gane bayan Allah yake cewa fa siyamu salatata ayyamin fil hajji fa sabatu to wannan salatata ayyamin zai iya fara shi shagargarin sallah an gane ko illa al mutamatti'a ga yana ma ya kawo sai wanda ya azumi da yayi tamattu'i kuma bai samu hadaya ba wa nahwahu da makamancin waɗanda suka shiga irin wannan yuri da azumin mukan da suke na nafila shine azumin yinin sha uku sha hudu sha biyar dare raki da wata ke cika kenan wa yawmi arafa kaga yau ma na daga ciki kenan ko yau ne sha ko yau sha shida ya fita rijiye wa yawmi arafa kuma azumin arafa shi ma azumi ne na mustahabi wa ashura da ranar ashura goma ga watan muharram wal ithnain wal khamis da azumin alhamis da litinin wa salatati ayyamin min kulli shahri da kuma azumin kwanaki uku na kowane wata wallahu a'lam Allah shi ne mafi ya gama tattauna wannan kabiyar sai mun zo da shi na gaba sai mu shiga babu da itikafi babu da zai bayani game da itikafi insha Allah jama'a za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu a mako na gaba muna da karatu kuwa eh za mu yin karatu haka ne yau sha shida ashirin da nawa kenan da uku sai za mu yin karatu insha Allah za mu karatu mako da zuwa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم